بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta juma'a wanda yake daidai da sha biyar ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da talatin da uku wanda ya dace da uku ga watan takwas august miladin isa salam na dubu biyu da goma sha biyu za mu ci gaba daga inda muka tsaya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sifofin muminai ya faɗi yadda suke tun daga faɗinsa wa ibadur rahmanin labinin shuna alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما to sai Allah ya ce ba ablahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana yace wanda dai ya aikata abubuwan nan da aka ce su ibadur rahman ba sa yi to lalle zai game da azaba wanda za a ninninka masa ita ranar kiyama ya dawwama cikin sakamakon munanan ayyukansa a wulakance to sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba daga laifinsa wa amana ya yi imani wa amila amalan salihan ya yi aiki aiki na gari tuba sharaɗinta kafin mutuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karban tuban bawansa malam yu gargir matukan ranka bai zo gargara ba ranka ba ta zo makogaranka ba to Allah ya bar maka dama na laifukan da kai ka yi nadama ka koma ga Allah amma duk wanda aka ruɗe shi ya ci gaba da sabon Allah haransa ya fita ya tafi lahira bai tuba daga zunubansa ba to wannan al'amarinsa kuma sai dai a bai mashiyar Allah amma ba a zuwa lahira a ce yanzu an tuba tuba duk ana yi ne a duniya akwai abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ke afuwa wa bawansa saboda kyawawar ayyukansa na baya su shafe munanan ayyukansa amma duk girman zunubin mutum ana sa ran in ya je lahira inda ya tafi da kalman shahada to Allah ya yafe masa amma ba wai ya ba shi daman garancin zai shiga aljanna ba ne dare matsalar kenan matsalar ba ta baka tabbas za ka je aljanna dare ba duk yanda aka yi dai in mutum ya je wuta in dai ya mutu da imani to ba zai dawwama ba rashin dawwaman sannan ma afuwa ne na Allah babba to shi yasa ake son mutum ya tafi yana tu- yana wanda ya tuba saboda kada ma ko da wasa ma ya maje kurkuku na haka mutane a lahira kashi bi- kashi uku ne haka Allah ya faɗa kuma ba wanda ya sai zai canza ma Allah wannan tsari nasa kai ne za ka iya canza wa kanka Allah ya baka dama in ka canza wa kanka ruwanka in baka canza wa kanka ba matsalar taka ce ba ba matsalar Allah bane subhanahu wataala mutane sukan je lahira ne ko dai mutum ya je yana kafiri Allah ya tsare mu ko ya je yana munafiki nan ma Allah ya tsare mu wayannan wuta za su shiga babu wani shakka ko ya je yana mumini man da sabon Allahnsa ya fi bin Allahnsa ko kuma ya je yana mumini wanda kyawawan ayyukansa suka fi sabon Allahnsa to wannan duk yana layin muminai ne to wanda ya je sabon Allahnsa ya fi munanan ayyukansa in ya samu mai cetonsa Allah ya cece shi in wasu ayyukansa na kirki sun zo sun cece shi ya samu tsira in kuma bai samu ba wannan kuma na Allah ne zai iya kai shi wuta sannan kuma daga baya ya fitar da shi ya kai shi aljanna sai dai abin da ake so ga bawa shine ba a san ya asu la ya asu min rauhillahi illa alqaumul khasirun ba a san mutum yanke kauna ta ai shi kan baya tarin tsira Allah ya ce ba wanda yake yanke kauna daga rahaman Allah sai mutanen da suka yi asara ba a kuma son amnu la ya amana makaran la ya illal qaumun mene fasiquna ne ko kafiruna babu wanda yake amincewa makircin Allah sai mutane waɗanda suke suka yi asara wanda haka amnu shine ka ɗauka kai kan in ka tafi lahira aljanna za ka je to ka yi wa Allah ƙarya ka masa karan bani wai wani ya rasu sai wani mutum ya ce a cikin sahabbai sai wani mutum sai wasu cikin sahabbai suka ce farin ciki ya tabbata gare shi ka ya tafi aljanna sai annabi ya ce wa ya gaya muku wa ya gaya muku wallahi yana nan a wuta ba don komi ba don wata riga da ya ɓoye a filin yaki kaga riga zunubin kenan kwaya daya me yawa da ya zunubi da ya haka ko amma saboda wani annabi ce yana wuta saboda haka bayan da za a yi wai kai kawai ka ce wai akwai wani abu wai kai kayi shi shi kenan kai kana ganin kai da ka da aljanna wannan Allah ya yi rizajin din wannan ikon wa kansa kai dai akwai abubuwa da yawa mu bashira wanda in kai su zaka ce to alhamdulillah muna sa rai dai in dai haka muka tafi muna sa rai Allah ya samu cikin wanda muke yan aljanna duk bisharori da waliyan Allah suke mutane ai ba su suka fara bishara da aljanna ba ai annabi ne bishara da aljanna duk abin da waliyan Allah nan suke faɗa in kayi su kafin ma su gaya maka annabi ya faɗa a hadisan sarata ta cewa wanda ya yi wa'annan abubuwa zai shiga aljanna amma fa ba su ce maka wai kawai daga kafa daga kana yin su za ka shiga aljanna ba a in ka cika kana yin su in ka daga kafar ka tabbar duniya alhali kana cikin masu ko musulmi idan mutum ya kalmar shahada ya zama mai imani yana sallar sai yana azumi yana zakka ai an masa bishara Allah ya masa alƙawarin aljanna ko ba haka ba amma ba ce kawai dan ka musulunta shikenan Allah ya maka alƙawarin aljanna ba a'a idan ka cika kana musulmi shine Allah ya maka alƙawarin aljanna haka irin abubuwan da duk bayan Allah suke ta in ka nizumce su na jin Allah za ka shiga aljanna dama annabi ne ya ba su wannan garantin tuntuni amma ba sun ce in kai fara yi ko ka kama yi ko kana cikin yi za ka shiga aljanna ba ne ba haka suka ce ba wanda da ya faɗi haka ya sai haka suka ce ya musu ƙarya cewa suka yi in ka cika kana yi saboda haka waliyan Allah manya-manya na gari suka riƙe ƙofar Allah gam duk abin da Allah ya musu ba su daddara ba duk wani farin albishiri da Allah ya mutu ba su daddara ba tukunna saboda shi Allah azizun ne Allah azizun ne zuntika ba ka daddara da shi sai ka je ka tabbatar abin ya tabbata yawwa shi ne wani ba wanda yake son a ce a kai mutane wuta ko Allah ma ce shi ma ba ya son ya azabtar da ku ma ya Allah bi azabikum in shakartum wa amantum sai Allah zai da azabtar da ku ai dama ba ya son ya azabtar da ku bai halice ku dan ya azabtar da ku ba inda kun gode masa kun yi imani to shi yasa Allah nan yace illa man taba duk wannan laifuffuka idan daga baya sai ka fahimci kayi kuskure sai ka tuba wa amana bayan tuban nan ka zama ka cika da imani ka rike imaninka wa amila amalan salihan bayan ka tuba ka jaddada imaninka ka kuma ci gaba da aiki aiki na gari kaga duk wanda zai ce maka je kawai kai abin da ga dama zaka shiga aljanna ya yaudare ka Allah bai faɗi haka ba cewa sai ka yi aiki aiki na gari kai da ake son ka zama zaɓaɓɓen bawan Allah ana son ka fi kowane bawan Allah din Allah ne kai ma kana yaudaran kanka ne in ka san cewa kai kana daga cikin wanda suka fi mutane rashin bin Allah kuma kana tsammanin Allah ya yi rashin adalci ga masu bin sassau da kafa masu hana idanun bacci suna ambatansa masu hana idansu bacci suna nafiloli masu tasbihohi wanda suka tsarkake farjinsu daga zina suka tsarkake bakinsu daga cin haramu kai kuma ka ci haram ka aikata abin da ga dama ka yi masha'anka ka yi baccinka dare ka yi minsharinka kawai Allah zai ce tafi aljanna sirai kuma a ce ma aljannan ta fi ta waɗanda suka bi Allah wannan ai Allah ba zalimi ba ne Allah da ma'aune yake auna abubuwansa ya ce akwai sikelin da zai au ko za ka ɗauka ne kan paket ɗinsa gefe saboda haka ko a nan duniya mutumin da ya daɗe yana maka biyayya yana ta maka hidima yana kullum a ƙofar gidanka kullum tare da kai to sai kuma ya zamanto a hanya ya dan samu matsala wata rana ya man kuskure ta nan wata rana ya man kuskure ta nan wata rana ya man kuskure ta nan yanayinsa a wurinka ba daidai da mutumin da shi kullum cikin maka kuskure yake kullum cikin bata ma rai yake ba daidai ba ne saboda haka ne ake alkawari wa bayan Allah da suka lizinci Allah bimin daimin aka ce su sa rai kasu kasu cire rai daga rahamar Allah wanda kuma duk yake saba mutane ko kai ne ka san kana yawan laifuka kullum kayi wannan kayi wannan ana ta rubutawa ai an taba kai ka kotu ma akan kaza ai an kai ka police station akan kaza ai ka taba yin criminal iri kaza ai kana aka tara da yawa ranar sai kai wani laifi aka ce to chief judge yana so ya ganka kai ka wurinsa kai kanka za ka yi ta cewa da Allah da annabi a yi shari'ar a nan mana menene sai an je wurin tudu aka ce a ana son in baka da matsala shi kenan fayil ɗinka dai duk abubuwa za a duba a gani shin kai ɗin nan dama tuntuni kana da matsala ko baka da shi ko kotun ka je in za a maka shari'a aka ce wannan shine laifinka na farko ko akwai wanda daga ya shigo ce a wannan tsohon mai laifi ne dama an taba kai shi kotu kaza a kawo shi kotu kaza kaga yanayin ka ma kawai ya baka matsayin ka ko ba haka ba saboda haka kullum idan malami ko wani mai wa'azi ya zamanto yana maka wa'azi to ka ɗauke shi a matsayin masoyinka ba maƙiyinka ba wanda yake ce maka kul ka bari wallahi shine naka shine masoyinka wanda yake ce maka je ka abun ka karka damu wallahi maƙiyinka ne sai kun tsine wa juna a lahira don haka Allah subhanahu wa ta'ala ga sharuɗansa mun ji gashi ya rubuta da kan sharuɗansa kenan sai ka tuba sai ka tafi da imani sai ka kuma yi aiki na gari to idan ka yi aiki na gari wa'annan wa'annan ne Allah ya musu alkawari ga alkawarin nan fa ulai ka yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa'annan da suka tafi lahira sun yi laifuffuka da dama sai suka musulunta babban kenan da suna kafirai to sun tafi da yan aiki kaɗan ba su fi kwana biyu da musulunta ba uku wata ɗaya sun tsufa kuma suna ta aikata alkaba'irori sai suka tafi lahira to ya za a yi aka ce musulunci ya yanke abin da yake bayansa wayannan sai ati da mutane suka yi Allah zai canza su zama hasana to ba wai wanda shi yana musulmi kuma ya ta ganganci wa Allah ya tafi a gangancin kuma ya tafi lahira ba kuma ya ce wai ai aiki ai yana tsara to ba haka bane ga sharadin Allah kafin ya canza sai ka tuba ka gyara halinka sai ka tafi kana kyakkyawan mutum na gari mai aiki na gari to Allah ya tausaya mana Allah ya ji kanmu saboda haka ko bisharori da yawa wanda ya tuba ya aiki na gari Allah zai canza munanan ayyukansa su zama kyawawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bawan Allah na gari za a zo da shi ran kiyama ka ji cewa akai innal abda as-salih ba as-salih ba bawan Allah na gari ba bawan Allah na banza ba za a zo da shi ranar kiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku gaya masa munanan ayyukansa ƙananan ƙananan kaɗai sai a ce masa kayi kaza haka ne eh kayi kaza haka ne eh kayi kaza haka ne eh kayi kaza haka ne eh har ƙarshen ƙananan ƙananan laifukansa idan ya amsa cewa eh lalle ya san yayi wannan laifin sai Allah tabaraka ta'ala ce ku canza waɗancan munanan nasa ku sa wasu kyawawa a gurbin bawan mu ne wanda ya tuba ya dawo gurin mu sai a canza sai a sa masa kyawawa a gurin shi bawan sai ya ce ya ubangiji ai an manta na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya rika lissafo laifukan da ba ambata ba bayan an ce masa an ce a faɗi ƙananu kawai kar a faɗi manya-manyan manya-manyan abin da ya sa ba za a faɗe su ba rufin asiri domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son mai rufa wa bayan Allah asiri ko da suna laifuffuka Allah yana son a rufa mu bayan Allah asiri saboda inna Allah la yuhibbu an tashi al-fahisha fil ladina amanu Allah ba son munanan ayyuka su yaɗu cikin mumine shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce aqilu zawil hayati asaratu ku rinka yafe wa masu mutunci kurakuran idan mutum an san shi babban mutum ne ko mutumin kirki ne ko wani bawan Allah ne wanda aka san shi zaɗaɗɗe babba a cikin musulmi sai ya yi laifi to kada a kai shi kotu a yada a raido a ce wane ya yi kaza kaza in ya kama ma za a masa hukunci to a shiga da shi ɗaki a tsutsula masa bulalar da za a tsutsula masa shekar mu sake ji kaman ka kuma a ce wai an kama ka da kaza to manzo Allah ya ce a rinka yin haka sirrin yin haka shine idan jahili ya ji wani mutumin kirki ya yi laifi an terere a rediyo an masa hukunci su sha yanzu kamar su wane ma haka suke yi suna kaza suna kaza to ashe namu ma da sauki shi sai ga saukin saban Allah to shi yasa Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam masu mutunci a rinka musu haka kar a ya kar a bari kofa ta buɗe kuma kai da kanka da ka san kai wani laifi ka saji Allah manzo Allah ce izabtulitum bi tilkal qazurat fasta'inu bil kitman idan har kai kowa ya san kansa Allah ya jarabe ka da wani irin laifi wanda kana kana kokarin yanda za ka yi ka bar wannan laifin amma Allah har yanzu bai baka iko ba to yace to ka taimaki kanka akan wannan laifin da koyewa saboda koyewa yana matsayin laifi ne iya sunansa laifi kai mai laifi ne bayyanarwa yana matsayin kai mai laifi ne kai mai kira ne zuwa ga laifi kai mai laifi ne kai tita ne na laifin kuma don kayi laifin idanun wani ya gani kuma ya koya kanin kaninka ya koya dan anguwanku ya koya wani abokinka ya koya a wurin wa a wurinka kai ne malamin sa akan wannan laifuffuka din dan haka an je lahira zunubinka ya fi karfin nan ne laifi kawai saboda haka Allah ne ya yi mu ya yi mu da na ƙasa da laifi to amma abin da za ka yi shine ka taimaki kanka da boyewa ba wai ana cewa ka dinka ɓoya kana laifi ba ne ba a'a idan laifin ya zamanto ya zama maka bala'i to ka taimaki kanka kar wani ya koya abunka kaga wanda ya zama shi ya kawo system na kaza na saban Allah to shi fa duk wanda ya wannan system din sai an ɗauko zunubansa an ɗora masa in an zo auna ba abin mamaki bane ya ga ayyukan da baka yi ba duk kai kai su kaga matsala ta taso babba sai ka dauka iya naka za a lissafa sai ga shi ana cewa yawwa da su wane da su wane da su wane duk kai ka kawo su din a anguwan ko a garin to a maimakon ka ji laifin ka dubu ɗaya ka ji miliyan ɗaya ai kaga tashin hankali yanzu saboda kai ka kirkiro system mara kyau kuma su suka koya a gurin to Allah baya son mai bayyana alfasha yana kyamansa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mutum ne yana laifi kuma yana son ya daina kuma yana jin haushin laifin da yake amma ya kasa bari manzo Allah ya ce wannan shine imani wai har ma da kaji kana jin haushin abin da kake kuma kana so ka bari to manzo Allah ya ce wannan imani kenan mara imani fa wanda shi zai saku ne kawai yana shi ba jin yana da matsala ma wannan shine babban mara imani saboda haka wannan duk ana kwadaitar da mutane ne waɗanda Allah ya rabe su da laifuka cewa idan suna tuba suna gyara halinsu to Allah zai canza munanan ayyukan su zama kyawa lokacin da bawa ya ce ai an manta kaza kaza kaza kaza ba a faɗa ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har aka ga wato hakwaransa na gaba yace ka ji fa da wato daɗi ya ji cewa wai an canza munanan sun zama kyawawa to kar kyawawan su yi kaɗan gara a fito da wayancan ma a canza dan kyawawan su karewa na'am yace to sai shehu yace wannan aya ta sauka kan wahashi wafi ne yauwa idan kana jin an ce Allah zai canza kyawa aka zuwa muna na aikin ka zuwa kyawawa ka duba kai ne ga sifan wanda aka yi magana a kansa wahashi ka san wahashi kuwa kun san wahashi dai wasu yawanci wasu sun san ko wahashi shine wanda aka ba shi contract hindu ta dauke shi contract ta ba shi contract akan ya je kashe mata hamza ya rinka neman hamza shi ba yakin yake yi ba a uhudu yana neman hamza yana neman sai da ya same shi ya cece shi da mashi ya kashe shi kuma ta zo ta ce ya farke masa mata cikinsa ya farke ta ciro zuciyarsa ta tattauna amma ta kasa haɗewa to kaga wannan hindun fa inda kai ne amma yanzu hindu tana aljanna insha Allah ta musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya wannan laifuka na ta ta irin wa'annan laifuka Allah ya ce to in ta da wannan laifuka ya zaka yi Allah ya ce yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat ta mutu tana mumina ta mutu tana sahabiya kuma karka ga wai kafircin da ta yi a lokacin da ta zo ta musulunta sai aka ce a karanta musu wasiyar Allah ga matan da suka musulunta idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala Allah yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله wa'annan wasu yadda aka ce a gaya wa muminai hindu tana cikin wanda suka musulunta an karanta wannan da aka karanta mata wannan sai ta ce a yaya muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaya ake karanta mana sharuɗa kamar na bayi muna yaya mu yayaye ne fa amma ana karanta mana sharuɗin bayi aka ce menene kike nufi ta ce an ce wai kar mu yi zina ya tana zina ne ai baiwa ce take zina ba yar asali ba yar yar ubanta ba ka ji fa tayi tana wannan kafircin amma ita tana ganin ma kaskanci ne ma a mata sharaɗin kar ta yi zina don saboda zina ma ba ɗabi'an kirki bane abun kafiri kafirin jahiliya kamar wancan yana ganin zina ma shi a wurinsa ma ba ɗabi'an kirki bane sai bayi kazamai ce to ya za a karanta musu wannan sharaɗi aka ce wannan shine sharaɗin Allah ba ta san zamani zai zo wanda ‘ya'yan ‘ya'yan asali ma suna yi kun ji to shi wahashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aika masa cewa ya zo ya musulunta shi ma yace ya za a iya musulunta musulunta sai yake wani irin musulunci ne wannan duk abin da na yi nan na kashe babbanka a wurin yaƙi an biya ni kuɗi na yi kaza to ya zo ya faɗi duk laifukansa da ya yi ya ce ai Allah sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai washe ta to ai Allah ya ce liman yasha yana gafarta shirka ne ga wanda ya so to ban sani ba ya so din ko bai so ba sai wanzu Allah ya ce masa kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sannan ya musulunta to kun ga shi din yana daga cikin wanda aka saukar da wannan aya akan cewa illa man taba taba min kufurihi wa raja'a ila al-islam wa amana ya karbi imani wa amila amalan saliha ya ci gaba kuma ya ci gaba da ayyuka na gari sai dai manzo Allah an ce ya ce kada ya zauna a Madina tare da shi ko ya zo Madina da ya rinka zama can kada ya rinka ganin sa ya rinka ya rinka tuna abin da yi ikira mata dan Abu Jahal ne Abu Jahal bai kun san yadda yake dan sa ya musulunta kuma ya zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wallahi in ikira matu inda za ka san hadarin masu zuwa ai babban annabi ai baban annabi ai ko da a ce abin da suke faɗan nan babu saɓanin malamai gaskiya ne to su dai ba masu mutunci ba ne ko da a ce ma fa ya tabbata to ɗago irin wannan maganganu yana nuna kana kana wa annabi gwaninta ne ko kana cin mutuncin manzon Allah ikira mata dan abu jahali ne ya musulunta maza Allah ce wallahi in ikira mata na zaune a guri na naji wani ya dauko zancen abu jahali zai san yadda za mu yi da shi ko ya zagi abu jahali abu jahali kafiri ne yayi kuma ga irin ta'addancin da yi amma tun da ɗansa ya musulunta yana nan ka zo kana faɗin laifin babansa duk da ya mutu yana kafiri to wallahi manzo Allah ya ce za ku shiga uku ta kai da shi to idan manzon Allah ya yi ma ikira mata wannan karimci in ma ya tabbata in ma da zai tabbata abin da wa'ancan suke faɗa gaskiya ne ba za mu yi manzon Allah wannan karancin ba to me matsayin wanda ya ɗauka shi malami ne har mai kira zuwa ga addini sannan ya zauna wai shi kullum sai ya nuna iyayen manzon Allah ba su da wani mutunci wanda haka abinda muke nan ba wai wai lalle ba wai lalle muna gata mu wanda ba musulmi bane muna muna jaya mutane ne hanyar tsira cewa wanda yake ɗauko wancan hanyar kwata-kwata bai da mutunci a gurin Allah balle a gumanzan Allah kafiri ne ga shi ga laifin da ya ga sauran abubuwan da babansa ya yi ya musulunta ya zo ga manzon Allah manzon Allah ya ce to kowa ya ja bakin sa ya shiru game da ubansa kuma a duniyan nan manzon Allah ya ce idan da yana da fir'aunan manzon Allah shine wa Abuja saboda haka mu rinka karatun ta natsu mu rinka sanin abin da muke yi mu rabu da irin wancan mutanen da suka fada cikin halaka Allah ya tsawata musu su ma Allah ya gyara musu Allah ya dawo da su hanya wa man taba wa amila salihan
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب wanda ya tuba bayan ya tuba wa amila salihan sai ci gaba kuma da ayyuka na gari fa innahu wannan ya tubu ila Allah zai zama ya koma ya zama na Allah mataban tubawa komawa completely wannan ya riga ya zama na Allah kar ma a sake dauko ta aidawa ne mai kaza ne ai da wani mashayi ne ai da wani kaza ne sabon tuba ne kaza duk wannan ya riga ya wuce ya riga ya canza kuma ya zama na Allah ya koma ga Allah tauba duk abin da wasu ke gani kamar ana tsananta ne ba tsananta ba ne tauba Allah ya ce tauba wace iri yake so eh dan kawai ka ce Allah tubutu ko ka ce astaghfirullah shikenan Allah ya ce ba irin wannan tauba yake zuwa taubatan nasuha tuba da takan shafe laifin baya menene tauba wanda ya take shafe laifin baya dan karamin littafin da muke fara karanta a matsayin mu na musulmi aka rubuta mana ko menene me ya sharuɗan eh Allah yadda akwai niyan Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya min umri kuma aka ce wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya yi niyan ba zai koma zuwa ga zunubin ba shirata total abstaining gaba ɗaya kayan ke ka cire hannunka daga laifin ka ban laifin amma ba tuban da hausa suke ce tuban muzuru ba ya kama kaza ya je ce ce to gobe daga wannan dai ta kare ba za mu sake ba mun tuba mun tuba gobe ma ya zo wata ya kama to mun tuba mun tuba wasu suna daukan wato akwai wanda suke son su mai da Allah abin wasa kuma za su raina kuran su in ba su gyara ba wasu na dauka in Allah ya bada wani dauka opportunity sai su dauka sai su fada da sai su ba mu mutane daman saba wa Allah misali akwai hadisin da yake cewa ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra wanda ya nemi gafaran Allah ba za a rubuta cikin wanda suka tabbata a kan zunubi ba ko da ya maimaita a rana sau saba'in manista gafaran da manzon Allah ke nufi shine shedan shi matsiyaci ne ya ce la'atani kanna zuriyatahu illa qalila duk zuriyarsu annabi adamu sai na halakar da su dan kaɗan za ka samu Allah wannan na ɗauki alkawari sai na yi wannan to Allah na son ya kunyata iblis to shi ne aka ce da a ce iblis zai yaudari mutum bayan ya yi tuban nan bini ya ce Allah ya uda din sai kuma shaidan ya sake yaudaro shi ta wani wuri ya mai da shi ya sake bini ya ce Allah ya uda ya sake mai da shi ya sake bini ya ce Allah ya uda ya sake mai da shi to koda sau saba'in ne Allah ya gafarta masa don na karshen ta shafe duk wa'annan na baya to ni mamakin da nake shi ne mutumin da kake son kai fa tukunna muka muna son aljanna wace aljanna muke so ne haka za ka sami firdausu isa zai lillahi a duniya so kake ka zama dan majalisa na red ko ko kuma na senate ko wata ran ma har ka zama president ko aka ce ai ba za ka yi bai ne ne mutum zai yi zan fara aka ce a dole ai sai ya yi firamare su kun to firamare za su saka ta ce na sai ka yi secondary su kun sai to secondary su kun shi ke na ce a ai na ai ana son ka samu ko wata tashar institution ka yi ko diploma ko NCE ko wani abu to sai menene a kuma ana son experience not experience sai to duk ka ɗauki alƙawari ka dage ka gama primary ka dage ka gama secondary ka dage ka gama tashar institution ka dage ka kama aiki kana ta neman experience din nan nan da nan da nan aka ce ai wanda bai biya haraji ba ma na shekara kaza baya ciki kai kokari duk ka fito na haraji na duk sun fita daidai duk kana neman wannan duk fadan kana neman wani mukami mukamin kuma na duniya don ma kasar nan da yake akwai dan birkicewan tsari ba mu da rikon tsari da yawa ba su su shugabanci banda suke shugabancin da yawan su inda za a bi bitar a america in kana son ka shugabanci america kasar kafirai fa jama'a to ko karuwa ga tsine ta maka sai ka kawo da kanka dan ma inda kyamara ta dauka ya ce da wata karuwa ta masa gatsane an ga yayi haka da kansa in ba haka baran da ka zo kai ka hura lasika I am hereby introducing myself as a candidate for presidency in this country. Wani sai ce, look at this man. He is the one who uh, one time, 10 years ago, or seven, seven years ago, or 20 years ago, he has friendship with so so so and so lady. It's totally uh, away, uh, you, you, you have to withdraw him from this uh, leadership candidacy. Ku cire shi kawai ya za a irin wannan kazamin mutum kuma yanzu yana neman shugaban Najeriya shugaban Amerika. Kun ji fa? to ni abin haushin ma mu za mu yi demokarafin ba ma yin sa fully demokarasi me yasa ba za mu yi implement din wannan policy ba a Najeriya if we want to become democracy mutane ne wanda suke democracy people we have to implement democracy 100% duk abubuwan inda gaske ne demokarafin ake muda da muka rasin za a yi na gaskiya ma da ya taimaka wa musulunci wajen 70% don muna musulmi ko muka ɗauki tsarin nan system ɗin nan na demokarasi na america muka ɗauko shi to ba zai ba mu dama mu yi shari'ar musulunci yadda muke so ba amma wallahi zai fi yanayin da muke yanzu to kaga wanda yake son ya je presidency na america ko na nigeria yanda yake wahala kai ka ce kana son firdausi ma kawai kake so ka aikata duk abin da dama kuma kai dan gatan Allah kawai to albishirin ka yace baya da dama na ce da ne dai za a masa duk gatan da za a masa a ga cewa dai an falmado an kwananto an yo menene sai ya sai ya shako to baya da shi ba kani ba wa ba uba duk bayi ne kuma ba wani bawan da zai ce ai ni na yi farin fuska ni na yi wa kaina farin fuskan ma shi wanda ya halitta ka shi ya maka wannan farar fuskan in kan halittar ne shi ya maka to wani gatsune za ka yi da yanga har ka yanka ne ka yi wani mummunan aiki kuma na ganin dama na gadara kuma ka ce wai in ka je kawai wucewa za ka yi ba alfarma a can ko annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa kafin su nema maka alfarma sai sun danga akwai wani abu da za su nuna wa Allah wanda da shi za a nema maka alfarman ba ya kawai da za a ce wannan duk abin da yake Allah ba muki ba a sai an ɗauko wani abu ya ubangiji yana daga cikin wanda suka yi kaza ko za a dan taimaka masa sannan a ce ka wuce din in ma za a ce ka wuce nan kuma ka tafi da certificate din nan na la ilaha illallah muhammadu ka cika da imani saboda haka duk wanda yake gaya ma hanyar Allah da sauki a yana yaudarar kai duk bayan Allah nan daga sun zama bayan Allah ba sauki suka samu ba wahala suka sha kuma ka ɗauko duk ka ɗauko tarihi ka je duk wanda yake gaya maka ka ce ya ɗauko maka tarihi ai misali daga magabata ake gani ya ɗauko maka tarihin magabatanka a cikin sufanci ko a cikin fiƙihu ko a cikin menene a ɗauko maka tarihin su rayuwarsu kai ka rinka aunawa da naka gani a arha suka samu wannan ba a arha suka samu ba saboda ka dan uwana ni dai ina maka wasiya tsakanina da Allah wallahi in kana son ka samu tsira a wurin Allah ka rike Allah ina ce kwanaki na karanta muku abin da shehu ya faɗa game da samarin sa ko to wayannan su ne nashi sun yi fana'i cikin Allah zikiri da ibada ba su damu da duniya ba ba su ma ɗauka akwai ta ba sun yi ma duniya arba'u ta kabira shi ko kabbara hudu suka yi wa duniya mu ake yin kabbara hudu wa mamaci ko to sun binne ta sun mata kabbara hudu sai ba su za ita ta tafi abinta kuma sufayen gaskiya babban title din da suke gaya wa kowa cewa hubbud duniya ra'as kulli khati'atin san duniya shine kan dukkan kuskure kuma duk in kaga abubuwa sun faru irin wannan munana to akwai su san duniya shi ya kawo lalacewa saboda haka a yi ƙoƙari a ji Allah kada a rinka ɗauka za a samu garaɓa su haka kawai Allah mai ba da garaɓa sosai ne masu yawa amma in kaje da abin gwadawa ka gwada to za ka samu garaɓa sai nan والذين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما su muminan nan waɗanda Allah ya ce ibadin rahmani ne su yana lissafa mana siffofin ibadin rahman ne a ce maka ibadin rahman suna da siffa kaza number one kaza two kaza three kaza four kaza five kaza to shine Allah subhanahu wataala ya ce har yanzu ibadin rahman su ne allazina la yashaduna zura wanda ba sa shaidan yanke ba sa ƙarya su ne ibadin rahman yanzu kuma ƙarya ta zama ado ko to ba sa ƙarya ƙarya har kafiran jahiliya ba su ba sa son ƙarya a jahiliya in kana ƙarya in kakanka yayi ƙarya to za a iya hana ka aure saboda kakanka yayi ka zo neman auren sa dan gidan ba kakansa ne ya taɓa yin ƙaryan nan kaza ba ya hudu Allah wannan ne za mu kawo mana a jahiliya amru bin al-asi sahabin manzon Allah ne daga baya amma da farko an sha wuya da shi shine aka sa ya bi Ja'far bin Abi Talibin daga daga Makka har Habasha inda suka yi hijira aka ce ya je don sarkin Habasha abokinsa ne ya je ya san da zai yi sharriwa musulmai sahabban da annabi ta su yi hijira har sarkin Habasha ya ji haushi ya koro su abokin sarkin Habasha ne na kudda ya ɗebi akwatunan kyautayi masu tsada na ƙasashen larabawa ya sa aka ɗora a bayan raƙumma ya kama hanya tun daga makka har habasha ya ƙeta da teku ya je har habasha nan ethiopia ga abokantaka da sarkin habasha ga kyaututtuka masu gwaɗi kawai zai je ne ya kulla sharri yadda za a koro sahabbai su zo su dawo maka ai ta ba su azaba ya je ya kai wa sarki habashi kyautan ya ji daɗi da ya ji daɗin kyautan da ya kai masa kuma ya farin ciki babban abokinsa ya zo dama yana zuwa fatauci can suna kai masa ciniki mai yawa a ƙasarsa sai ce amma fa na zo da wani abu guda ɗaya da nake so sai me kake so ce ga wasu nan su ja'afar su wane ne da suka zo din nan sun yi mana laifi ne ka ba mu su mu koma da su gida yace ai ka san da nake ni ba a zalunci ba na zalunci yace i ai sun mana laifi ne yace me suka muku cikin laifuka sun taba muku muku sata sun yi sata ne so gudu yace a yanzu kai ne matsayinka kungiyar ku ba ɗaya ba kuna musulmi kungiyar ku ba ɗaya ba sai yace aka ce ya taba sata babban barawo ne amma amurbul a ce a sun yi wani cin amana ne suka gudo a duk abin da ya sani laifi ne wallahi da ya lissafa wa amur bin la'as ya ce a yar amur ba sai ce nayi tunanin wani ƙarya zan yi na kasa saboda ina tunanin kar in na koma makan ma ba gwanin ta zan yi ba don wani lokaci sai an taso sai a ce amur bin la'as ne wanda ya taɓa yin ƙarya mu ƙarya shi ne shi muka tura ya je ƙarya wa ne sai ya duba duk abu da sai ce a ya ce su dai sun zo ne sun zazzagi kuma kanmu sun ce ba su da amfani sun ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza sha to ai mu ma gaskiya ba mu yadda da gunki ba ai mu anan ko ta gunki mu ma gaskiya ba mu yadda ko dai kuna kayan ku ne tunda su sun ce ba sa so ku bar su kawai yace yawa suna zagin annabi isa inda ya tuno ƙaryan da zai yi kenan wai kaman kaman ƙarya ne a sharri dai da zai yi kenan suna zagin annabi isa ka duba kaman annabi isa yadda kuka ɗauke shi nan wai suna ce wai bawa ne wai bawa kafin matsayin bawa a gudun ce a ji babban magana to aje a kira su za ka kira suka karanta masa ayoyin alkur'ani wanda ake nuna isa ba Allah ba ne bawan Allah ne a cikin suratu Maryam isa ai wannan ai bai bambanci da abin da yake cikin littafin mu ba ai mu ma mun haka ne muka ce har ma ya hawaye yace wallahi ku wallahi ba wanda zai taba mu wayannan mutanen ku koma na ba ku aminci ku je ku zauna inda kuke sai ran da ku ga damar tashi ku tashi kaji kafiri ne wanda ya yi shiri kai yanzu a ce maka ka taka ya yi fa nan fa da kusan a ce ka tafi saudiya a kan raƙumi fa daga saudiya sai sun wuto yaman su keto ketaro teku da kake ketara a na maliya nasu ma na maliya faɗi kuma ka san yadda ake ketara teku a lokacin su shiga cikin habasan ma su yi tafiya mai nisa sannan su je fadan shi shi ashaba na jashi amma duk ya kasa ya yi ƙarya kuma da ya yi ƙaryar nan da bukata ta biya amma ya ƙi da ya ce sun kisan kai ne suka gudu za a dawo da su amma ya ƙi suka auna kai musulmi da matsayinka a yau mun lalace gaba ɗaya muna yara ana wasan ƙasa ne wani ɗan uwanmu yaro zai yi ƙarya sai lalala kai ƙarya zagin Allah ne kai Allah na tuba yaro ne zai yi wa yaro ɗan uwansa wa'azi cewa ƙarya zagin Allah ne ka duba yadda muka zama ka duba yadda al'amarin mai juya ya zama yanzu ba dole mun ka ganin fitinoni ba ba dole mu samun abubuwa ba tausayi kamar ba mu samu rahamar Allah ba kuma ma yanzu ma da sauki muna zaune lafiya fa hakan ma inda ba za ku tunta mu da irin su Syria ba su Libya ba ko za ku tunta mu to wallahi mu gyara tun abun bai dada muni ba gyara kawai wallahi gyara hali kawai wallahi ina faɗa da babban murya gyara hali kawai shi zai fi da mu da yanayin da muke ciki amma dan mu taro yaudaran Allah muna tsiyar mu muna cewa Allah ka yaye mana to wallahi to Allah yakan yi rahama in ya ga dama amma gaskiya ba mu doshi kofanta ba wai za mu rubin lagawi idan suka wuce su ibadar rahamani na bayin da Allah ki sa nawa ibadar rahamani in suka shuɗe lagau ana yasashen magana ana batsa ana iskanci ana kalango ana dansin ana rawa maro kirama ya su shuɗe masu halin girma ba kaman ba su gani ba bai dame su ba me ya daɗinsa me abin sha'awa a wurinsa balle wanda zuciyarsa ta wanku da son Allah da ƙaunar Allah me zai gani a nan na'am
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا an ce abdullahi dan umar idan ya wuce wani na algaita ko na busa ko yana ya fara jin wani yana ko goge ko wani abu sai sa ya tsansa a kunne ya toshe su ne ila marubin lagawi maro kirama sai sa ya tsansa a kunne ya toshe ya ce yaro biyo ni sai rinka masa kai na nusa ishara an daina ce eh sai an ce masa eh tukunna ya da hannu maru bin lagawai maru kirama Allah ya samu gyara to su ne waɗanda in an musu wa'azi da ayoyin alkur'ani ayoyin ubangijinsu lam yasiru alaiha summan wa umyana ba su faɗuwa su kurumce su makance a kanta ba su son bi idan dai har kai kana cikin ibadar rahman daga an ce Allah ya ce kaza ya ya hana kaza ya sai ka ji kawai ya yi maka amma idan har za a faɗa ka kuru ka zama summan summan bukumin umyun ba ka son ji to ba ka cikin ibadar rahman Allah ya ce sifar su kenan na'am والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما yace kaji irin shehu yace kaji irin shugabancin da ake so ashe mumini yana roƙon shugabanci mu ba mu sani ba yace kaji kuma irin yanda ake nema wa zuriya gata allazina sune waɗannan ya kula da suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana ka bamu min azwajina a cikin matanmu wa zuriyatina da cikin zuriyarmu ka bamu qurrata ayinin natsuwan idanu mutane sun ɗauka ashe natsuwan idanu kaga kana da 'ya'ya kaza kana da mata kaza matanka suna da kayan kwalliya ƴaƴanka suna jin daɗi suna samun kuɗi shine qurrata ayunin haka muka ɗauka sai ka ce kai alhamdulillah matana suna cikin bishashi cikin nutsuwa ƴaƴana suna cikin jin daɗi shehu ya ce to ba wannan bane qurrata ayunin ai bi an narahum mudi'ina lillah shine natsuwar ido na bayan Allah na gari in ji shehu me ya suke so Allah ya ba su natsuwan ido a cikin zuriyarsu da matansu suka ce shehu ya ce shine wato su ga matansu dukkan su masu bin Allah ne ƴaƴansu ma dukkan su masu bin Allah ne to idan sun ga haka hankalinsu ya kwanta kenan sun ga ƙurrata a ayunin a cikin ƴaƴansu yace kuma maganar neman mulki ashe ga mulkin da muminai suke nema waja'alna lil muttaqina imama idan kana son Allah ya baka mulki to ka roki Allah ya sanya ka kai kana cikin shugabannin masu tsoron Allah a cikin masu tsoron Allah ma kai kana cikin shugabanni yace a dalabar riyasa fi dini la ba asali ashe neman shugabanci a addini ba laifi waɗannan ya sa fi duniya mazmumi amma neman mulkin duniya abin zargi ne na'am
أولئك يجزون الغرفة بما سبقوا ويلقون فيها تهية وسلاما أولئك وأن suke da wannan sifofi duka shine ƙarashin rufe kan magana duk waɗanda suke da waɗannan sifofi yujzaunan gurfata su ne za a saka musu da ɗakunan aljanna sun ji alkawarin aljanna in kana son ka samu aljanna ɗakunan aljanna to ka ɗauki wannan ayan daga ibadar rahmanin lazina yashuna alal ardi hauna har zuwa nan su ne za a saka musu da darajatul ulya darajoji maɗaukaka fil janna don me bima sabaru saboda juriyan da suka yi ana saban Allah suna bin Allah ana izgilanci suna abin kirki ana ibada ana ana ana holewa suna ibada ana aikata abubuwan mata a su kuma suka ki sun yi sabaru sun yi hakuri mai tsawo wayla kauna fiha za su za su za a tarbe su a cikin aljanna da tahiyatan gaisuwa wa salaman da sallama ana musu sallama salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidina salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ajrul amilina sadaqallahu alazim والله الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين to Allah ya bata miji nagari Allah ya sa ta samu miji mai imani na
akwai alawar da wani ta farawa da wani da ta wanda ta kwanar mana jiha wani shirin mai da to ba a yanzu an ci gaba da ba a mako su kuma shekara biyu ke nan suna karba ta kamar ke zama mai fitar da kukan mu ko da a ba ma ko su to kukan ku dai yanzu kun an karanta kuma hukuma ta ji kuma duk wanda yake da haƙƙi idan an koka muna fatan hukuma ita mai jin kukan mutane ne ta biya musu bukatar su tunda alkawari ne da ta yi musu na san kuma a cika alkawari Allah ya sa a cika kuma Allah ya sa su samu biyan bukata
a yanzu a tabbaci da tsawon wani kuma ke da ina matsayin mai yawan rantsuwa ko ba ya cika da zuwa
to rantsuwa dai ba kyau لا تهلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك الا المعصم الخلق karkarin karantsuwa akan gaskiya ko ƙarya duk karkarance na gaskiyan ma karkarance balle kan ƙarya ba abin da rantsuwa zai ƙara ma sai zunubi salihan bayi na da akan haƙƙin sun an ce su rantse ne su fasa sai sun bari sai lahira na saboda karantsuwa baya da kyau kowane hali na
Assalamu alaikum wa amma na kan zama kiran sun yi sun da ira da yake amma a halin ana kan mafi ba wani na kai haka a yin zuci
to wayannan ba zakirai ne na Allah da annabi ba zakiran Allah da annabi ita sallah ita ce babban zikiri idan kana zikiri to kana nafila ne kana neman yardan Allah ana ta rubuta maka lada daga inda kaga kuma an zo za a yi babban zikiri an yi an yi kiran sallah to in dai kana da tsoron Allah za ka yanke komai kuma ka koma maganar alwala da shiga masallaci a yi sallah da kai amma ka bar farilla kana ta nafila ana ta farilla kana ta nafila ina maganar tsoron Allah sahabbai akan je a yi mutum jaje ne idan ya rasa kabbaran harma da liman aboki sai ya je maka jaje an yi kabbaran harma baka zo ba sai bayan an gama kabbaran harma ka shigo to sai zo in bayan an yi sallama shi assalamu alaikum Allah ya kiyaye gaba abin da ya faru kenan Allah ya yi ka samu kabbaran harma farko babban hadari kuma shine a ce har an ce wala halli mai ce ghayril maghdubi alaihim wala dallin an ce amin ba da kai ba wannan amin din nan da bazan da in amin din ta dace da amin din mala'iku to aka samu gafara to babban bala'i ne a wani to yanzu zaka ci gaba da zikiri ana sallah dan uwa ka yaudare kanka yayi to da ka ina fata wa'annan masu zikiri Allah ya sa su gyara kuna abu na gari kuna aiki ne na gari amma kar ku ba ta ayyukan ku da abin da zai zama kuma kun yi asara babu wancan babu wannan sai mu yi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya sa ya umran lafiya ya dawo lafiya alhaji ba lafiya lafiya duk wanda suka tafi su ma Allah ya ba su ikon ibada na gari Allah ya sa su mana addu'o'i na gari Allah ya biya mana bukatunmu ga baki daya wanda duk suka taimaka wajen gabatar da wannan tafsiri Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu wadata Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu kwanciyar hankali Allah rubuta ladai kun duk wanda suka ji suka amfana da abin da aka faɗa a cikin takaddun aikinsu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين